إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Professor Yahya Gwandu inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan Ramadan yau Lahadi biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna da cikin suratul Safat jiya mun fara mun tsaya aya ta hudu inna ilahakum lawaqif rabbus samawati wal ardi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق jiya mun fara bayani da farkon sura cewa Allah ya rantsuwa da mala'iku a siffofin su guda uku siffofin su na wanda suka yi sahu sahu Allah ya rantsuwa da mala'iku masu tsawata ma girgije tsawatawa Allah ya yi rantsuwa da mala'iku da suke karanta zikiri da suke ɗoko ambaton zikiri suna kawo ma annabawa sai Allah ya rantsuwa akan inna ilahakum lawafi abinda Allah ta rance ma shine lalle abin bautar ku abin bauta ɗaya ne kuma da muka bayani wannan sura sura ta makka ce makkiya ce duk surori da aka sauka a makka abinda suke tabbatar suwa shi ne tauhidi kuma kowace da nata usulubi cikin usulubin wannan sura akwai girmama Allah kuma na gaya muku wannan sura ta yi magana game da jawabi na tauhidi daban-daban da imani da Allah da mala'ikun shi da manzannin shi da imani da ranar lahira da imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka duk abin da Allah ya rantsuwa gare shi tabbatar da abin bautar ku ɗaya ne wane ne me sifar shi sai Allah ta rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da ƙasai wa ma bainahuma kuma shine ubangijin abin da tsakanin samai da ƙasai wa rabbul masharik kuma shine ubangijin mafitar rana wuraren da rana ta fita shi a ubangijin su yanzu wannan Allah ya yi amfani da tawhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya watan wannan abu ne wanda ke mantiki wanda ke logic ya tafi da kai idan kana musu da wani idan kana son ka jawo hankalin wani sai ka kawo mai abin da yake muttafaqun alaihi wanda ka yarda da shi ya yarda da shi akan haka sai ka gina akan cewa abu kaza kaza ne ya cewa wani bature ne wani lalle bature ne lalle bature ne sai ka ce mai shi ba wani kake magana ba jikan shi dan gobe ya ce in ci kan jin shi dan gobe ba batu mai bane ka ka ka da shi watan da kai da shi kai da shi dan gobe ba batu mai bane ba ce wannan jikan shi dan gobe ne ya yi da haka amma shi sai ya ce batu ne kai kana a ba batu ne bane hausa fulani ne sai ka kafa mai hujja da abin da ya yi shi shi kaza ne to sakkwato yake sakkwato arewacin Najeriya ce wa makko wa muku da kanji ana haɗu lokacin mace a Lagos wa muku lokacin wace a Lagos ba arewa take ba suka ce shi sakutu arewa take ce sakutu arewa take sai ce to a muku lokacin mace na cikin sakutu take kaga abin da kai da shi kun yarda to shine Allah ke yi ya tabbatar da tauhidin rububiyya duk sun yarda da shi sai Allah ya kafa musu hujja da shi akan tauhidin rububiyya inna ilahakum lawahid bacin gurin zuwar da aka yi kaga ga rantsuwa ga hujja kaga shi mumin ya yadda in Allah ya faɗi ya yadda ba sai ya rance ba to Allah ya yi rantsuwa har guda uku sannan ya tabbatar da maganar da ya yi sannan Allah ya kawo maganar da ya yi hujja shine rabbus samawati wal ardi shine ubangijin sammai da ƙasai wa ma bayyana da abin da aka kalin su wa rabbul mashari da ubangijin mafitar rana yanzu wani ana tafaki wani bai san me tauhidul uluhiyya da rububiyya da asma'u was sifat ba tauhidi shine ta Allah da bauta tauhidi ne yana da sassa guda uku wata ya kamata a kaɗe ta Allah game da kaza ya kamata a kaɗe ta Allah game da kaza ya kamata a kaɗe ta Allah game da kaza sashe na farko na ce mai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai ai tauhidul asma'i was sifat dan ce tauhidin rububiyya shine tauhidin ka yarda Allah shine rabbu shine ubangiji shi yake halitta shi ke azzitawa shi ke kai da kawo cikin halitta shi ke sarrafa ta don haka wa halicci sama Allah ya halicci sama wa halicci ƙasa Allah ya halicci ƙasa wa ki azzatawa in ki ga wanda arziki wa ki azzata tsuntsu wa ki azzata dabba wa ki azzata dan adam wa ke sarrafawa yake bisa mutane ajali wannan kwana ne sun ƙare wannan zai zauna sokoto wannan zai zauna kebbi wannan zai zauna lagos waka haka to yadda da Allah ke haka ayyukan cewa ayyukan Allah yadda shi ka yi su wani sharce matauhidin rububiyya to su shirkan makka gaba ɗaya sun da wannan tauhidin rububiyya mun karanto da ku baya a wannan majalisi a suratul ankabut wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun ya tambaye su wahalicci sama da ƙasa wake juya rana da wata za su ce Allah kaga sun yarda da wannan ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد مو... من بعد موته ليقولن من بعد موتها ليقولن الله سيدة شاء الله كيف كد أزكي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله duk inda aka tambaye su za su ce haka a cikin wata surai da muka karanto daban-daban to da ku tunda sun yarda da haka sai Allah ce to tunda kuma ya tauhidin rububiyya shi ya halicci wa'annan abubuwan duka to shi ya cancanta a bauta ma da wannan shi ne tauhidin uluhiyya tauhidin uluhiyya shine kiran mutane wanda suka yarda da tauhidin rububiyya to yanzu ku zo ku bauta mai shi kadai wannan tauhidin uluhiyya kiran mutane zuwa gare shi sai wanda suka yarda da tauhidin rububiyya domin akwai wani mala'ika da ke cewa babu wahalci sama mushrikan maka ya tambaye su wahalci sama za su ce Allah masu cewa Allah uku ne masu bautar masu bautar duwatsu masu bautar gumaka duk an tambaye su wa halicci sama da ƙasa za su ce Allah ya halicce su amma ko ne kace babu wanda ya halitta wa halicci sama ita halicci kanta wa halicci sama nan take kowa ne ya iskota to kowa ne ya iskota tun kaji babu lokacin da ta faru kowa ne ya iskota to waɗannan su irin wannan mantiki da logic baya da su amma su wa yake da su masu cewa sun yadda Allah ya halitta za ka waɗannan masu cewa Allah uku ne ko masu cewa gumaka ake bauta mu da Allah ne ko masu cewa wani a su ake kafa mu hujja da irin haka kun yadda cewa shi ya halitta in ka ce Allah hudu ne Allah biyu ne Allah uku ne sai ce cikin su wa halicci sama wa halicci ƙasa wa ke juya rana da wata zai ce ɗaya shi ne to shi aka ce ka bauta mai shi ɗai inda cewa kai wannan sama Allah ya halicce ta amma gumakan da suke bauta ma su ma sun kama sun yi kaza sai ce ku bauta musu shi ma ku bauta mai to amma tun da kun yarda ina fata mun fahimci bai tauhidin rububiyya ko kai ta Allah da ayyuka ne na halitta na azzatawa na sarrafa al'amura da jujjuya su to wanda ya yarda sai a kira shi zaka wanda ya yarda tauhidin rububiyya ba bai bai saka musulunci kadai don kai ne Allah ya halitta sama da ƙasa haka duk mushrikan maka sun yarda haka duk masu cewa Allah uku ne sun yarda haka duk masu cewa Allah biyu ne sun yarda ni ke sa ta musulunci shi ne tauhidin uluhiyya to wannan in ka kadai ta shi kadai da bauta tun da shi kadai yake yi an ji da wani da wani suna da girma to amma in an zo wajen bauta to tun da shi kadai ya halitta a bauta mai tauhidi na uku shi ne tauhidul asma'i was sifat tauhidi na sunayen Allah da sifofin Allah shi kuma a tabbatar ma Allah sunayen da ya tabbatar ma kai ne da sifofin da ya tabbatar ma kai ne ba tare da an tura musu ma'ana ba ba tare da an sauya su ba ba tare da an tambaya su ke ba min gairi min gairi min gairi tafifin wala ta'ilin wala tahrifin wala tamthilin shi a tabbatar ma Allah sunaye ne da siffofi ne Allah ya ce shi ne ar-Rahman sai a tabbatar ma Allah ar-Rahman to Allah shi ne ar-Rahman min gairi takyifin na ta ya ya ya ta ya ya ar-Rahman shi yace ar-Rahman yace haka yake wa wala tamthili ba a misaltawa a ta akwai Rahman ya mama akwai wani ar-Rahman tare da Allah wala ta'qilin ba ba tare da an canza ma'anar ba a ce a'a babu ar-Rahman ba ar-Rahman ake nufi ba kaza ake nufi to wannan shine tauhidi da uku tauhidin asma'i was sifat amma dai yanzu tauhidin uluhiyya da rububiyya muke magana wanda yake shine Allah ya tabbatar ma kai ne ya tabbatar ma kai ne cancanta da bauta saboda me saboda shi yayi halitta zaka wanda yayi halitta shi ya cancanta a bauta ba lahum ala lahum khalqu wal amru tunda shi yayi halitta to shi ya kamata ya bada umurni shi ya kamata a bi a bi umurni shi wannan shine tauhidin uluhiyya a kaita shi da bauta ka bauta ma kowa sai shi to wannan shi ka saka musulunci amma dan yadda shi ya yi sama shi yayi kasa shi ya yi shirkan makka sun yadda da wannan sai Allah ya ce musu inna ilahakum lawahid abin bauta ko ɗaya ne kuma shi ne wannan dai rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da tsakanin su wa rabbul mashariki da kuma ubangijin mafitar rana kun ga nan mashariki jar'i ne wato mafitar rana ba waje ɗaya rana ka fita ba duk shi wutar sai Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangijin makullar rana da faduwa ya ce mashriqi wal maghribi ana nufin gabas da yamma ko ina mashirki ne shi yanzu wanda an masallacin nan ciki ya ce magaribi wajen kofar masallaci magaribi ne ana yin jiha ubangijin gabas da ubangijin yamma shine rabbul mashriqi wal maghribi wani lokaci Allah ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini mafitar rana guda biyu da kuma faduwar mafaɗar rana guda biyu saboda akwai mafitar rana lokacin sanyi akwai mafitar rana lokacin zafi mabambancin juna suke wuri daban-daban suke fitowa yanzu a sakkwato a januwari rana tana fitowa har karfe bakwai da minti biyar kafin rana ta fito amma zuwa jun za ka ta kuma ta cewa shidda da minti goma sha ɗaya bambanci kusan minti hamsin da bai zuwa awa ɗaya saboda mai saboda ba waje ɗaya rana ta fitowa ba kullum rana tana fitowa daban-daban lokacin sanyi daban lokacin ɗari daban sai Allah ce rabbul mashriqai wa rabbul maghribai wani lokaci yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi nan kuma yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariqi sai ai jam'in su da yawa saboda me saboda kullun ko lokacin sanyi inda rana ta fitowa in ta fito jiya ba nan take fitowa ba yau ko da kaga an rubuta kila rana yau za ta fito karfe 6 da minti 54 jiya ma shirki da minti hamsin da hudu zai yi jiya shirki da minti hamsin da hudu ta fito a sakan goma na farko yau shirki da minti hamsin da hudu a sakan goma na biyu kuka ga an sa an sa lokaci daya take fitowa to kullum inda take fitowa daban ne akwai wani gida da aka ce makasar hamra da aka yi a ungulus lokacin da daular banu umayya ta kare sauran suka koma suka kafa daular ungulus akwai gida har yanzu yana na aspen wanda yake da taga 360 wani ya yi 360 kullum rana tana fitowa a taga daya kadi idan musulmi suka ci gaba tun wancan lokacin da ilimin kimiyya ya san kullum rana ta fito wannan taga kwana 360 su ne kwanan shekara in rana ta fito yau za a ga haskinta wannan taga gobe za ta fito wani taga ya riga ya auna tsakanin mafitar rana da ilimi da Allah ya ba shi na kimiyya na cewa ga bambancin ta nan to ko kai gidanka in zaka kula yadda inuwa ke shigowa yau ba haka take shigowa gobe ba akwai wani bambanci da baka iya ganewa irin bambancin tafiya a gobe amma inda ta fito jiya inda ta shigo jiya ba ku iya dara da ke fitowa inda ta fito ba inda take fitowa ba shine rabbul mashari duk wannan abubuwa ne suka kai girman a girmama Allah da su a bauta ma Allah a san babu mai iya yin haka sai Allah ne shi yake kiran kan shi cewa shi ke cincinta a bauta ma domin shi ne ubangijin sammai da ubangijin kasai da abin da tsakaninsu da kuma mahudar rana da kullum da take fitowa shi ya fishe ta sanan ba a yi ci gaban da aka ce ya kamata rana ta daina fitowa ba ƙasashen da suka fi kowa ci gaba a duniya su suka fi kowa fama da yanayin sanyi yanayin juɗa yanayi amma kuma ba su iya canza saboda me saboda Allah Allah sai ce wannan ɗabi'a ce ba ta canza ta mu kuma san ba ɗabi'a ba ce halitta Allah ce haka yadda dama haka yake halitta mu shi duk ina abuwa yana faɗin su a jikin wa rabbul mashariki da ubangijin wuraren da rana ke fitowa ɗaya bayan ɗaya kullum take fitowa daban to Allah sha ubangijin rana da ta inda ta fito jiya shi ya rere wannan wurin kuma shi yasa ta fito a wannan wurin yau inda ta fito ba inda ta fito jiya bane sha ubangijin inda ta fito kuma shi shi ya cancanta a bauta ma kuma shi yasa ta fito a wannan wurin gobe inda za ta fito daban inda za ta faɗi daban amma dukkanin su gabas ne da yamma anan ne yake mutu wannan mafita da haka wanda ya yi wannan aiki lalle ya cancanta lalle ya cancanta a bauta mai sai Allah ya ce ne ga suku inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-malaki al-a'la ويغذبون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب
Allah tabaraka wa ta'ala yake bayan ya faɗi shi halicci sama sammai da kasai da abin da aka same su shine kuma ubangiji wanda ya halicci inda rana ta fitowa sai ya faɗi wani aiki da yi kuma na gaba ya ce ina bayyana sama a duniya lalle mu muka kawa ta saman duniya bi zinatin kawake da kawa ta taurari sama duhu gare ta in an barta haka nan za ta kasance ba ta da daɗin kallo za ta kasance musamman yanzu wanda a cikin gari bai gane haka ko ina akwai street light akwai gida huta gida ne amma a da da gari an kaɗan ne kuma za a tashi da tafiya daga wannan gari zuwa wannan gari a yi wata ɗaya ana tafiya cikin daji yanzu mutumin da zai tafi bisa rakuni mutumin da zai tafi ƙasa a ce sama dulum take kaga yana buƙatar hitila ko da yaushe to sai Allah ya taurari na farko taurari su kawata sama ya kasance sun kawata ta bata kasance biyar kalle da zai ji babu dadi ba sannan kuma ta haska mai shine Allah ya ce inna zayyana sama'a dunya lalle mu muka kawata saman duniya bi zinatil kawakib da kawa da muka yi mata da taurari suka ga sama in taurari suka fito ta yi kyau ya kasance kyau ta yakata ga ta ita baka sannan ga ga farare taurari a cikin ta wa hibban akwai wani aiki da taurari ke yi ba wannan ɗai ba kuma suna kiyaye sama min kulle shaitanin mari daga kowane shaitani mai taurin kai shaitannu masu taurin kai da suke kokari su shiga aljannu su je sama sai Allah ya ce to wa'annan taurari da su muke amfani da su a matsayin yula sai mu jero su sai mu hana su zuwa sama su sauraro gaibi su sauraro wahayi su sauraro wasu sirri daga sama domin su zo ƙasa su gaya ma bokaye sai Allah ya ce la yasammaru na ilal mala'il a'la su fa waɗannan aljannun da kuke gani ba su iya sauraro komai daga halittun sama su ne mala'iku wa yuqzafuna min kulli janib ta kowane gehe jifa su aka yi sun tafi sama su aljannu ba mutanen sama bane mutanen kasa ne jiwa su aka yi suna dawowa duhura za su dawo a kaskace wa lahum azabun wasi kuma suna da azaba dawwamamma idan aljanni ya tafi sama ya sauraro kamar da zamu ji hadisi yace sama ya sauraro aka jeho shi zai dawo a kaskace a mace zai dawo a nakashe kuma in ya mutu a yi mai azaba mai tsanani saboda wajen sabon Allah ya tafi aka koro shi inda aka hana ya tafi ya tafi sai Allah ce illa man khatifan khatfata sai wanda ya saci ji kafin a haɗa juyular ya ji wani abu fa atba'ahu shihabun saqib shi ma sai wani tauraro mai kula mai haske sai ya biyo shi shine yula da muke gani baka aljannu suna tattalin su yi sama domin su jiyo labari suna tattalin su ta sama sun fi yin haka kafin zuwa musulunci kamar yadda za mu ji a hadisin da ibn jarir kabari ya fitar da isnadi ingantacce daga abdullah bin abbas ibn jarir kabari cikin tafsiri ne ya ce haddathana abu quraib an haddathana wakil an isra'il an abi ishaq an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhu ma min wani sarriya da matsala na حدثنا أبو كريب هذا كله كي تمسلم لنا وانا حديث هاي توجه المسلم وانا إسنادي إسنادي حديث بيت في المسلم طيب حديث زوا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يقول كانت للشياطين مقاعد في السماء shekaru sun kasance suna da mazauna a sama a sama wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i sun kasance suna da mazauna a sama sai su tafi sama sai su laɓe fakani ya sami unan waya suna jin abubuwan da ake na wa'ayi maganganun da ake sama na abin da zai aukuwa gobe da wanda za a arzikta da wanda zai ci zaɓe da wanda zai kaza duk sai su jiyo wakanatin nujumu la tajri wakanatin shayatin la turma a lokacin kafin zuwan musulunci a aljannu ba a jifa su in sun tafi shaidannu a wata wa'annan tawarin ba a jeho su kafin zuwan musulunci Kala sai Abdullahi bin Abbas yace fa idza sami'u wahya idan suka ji wani wahayi wani lamari da aka ce za a yi nazalu ila al-ardi sai su sauka zuwa ƙasa fa zadu fil kalimati tis'an sai su ƙara kalma tara cikin ɗaya da suka ji sai kasance sun ce za sun ji an ce za a yi abu kaza ya zo ya ce ma ga wanda zai ci zaɓe 2027 ga wanda zai ci zaɓe 2025 ga wanda zai ci zaɓe ya faɗi sai ka yarda sai ka ga haka ne sai ka yarda gobe duk abin da ya gaya ma za ka yarda za ka sai nemi tara ya ƙara da na ƙarya da wanda zai ce dado ya ce ai ga alama kaza zai kasance a bayyace kaza Ala, Abdullah bin Abbas ya ce, "Balamma bu'ita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam." Lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ja'ala ash-shaytanu idza qa'ada maq'adahu. Sai shaytanin aljanni ya kasance idan ya tafi inda ya saba zama sama, ja'a shihabu sai wata yula ta zo falan yusihu kuma baya kuskuren shi an je mai tana samun shi hatta yuqriqahu har sai an kone wannan aljanna qala sai abdullahi abu zace fasha kau zalika ila iblis sai suka je suka kai kara ga iblis babban shedan kenan suka ce daga abin da muke fa labarin da muke duwa muna cin kasuwa da su wajen bokaye yanzu da mun tafi ji sai a je ruwan sai mu dawo faƙala sai iblis ya ce ma huwa illa min amri hadatha wannan ba zai yi bulalle wani babban al'amari da ya auku ƙala fa ba aka junudahu sai ya aika rundunoni ne ya ce ku je duk cikin ƙasa ku binciko muna shin me ke faruwa fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun yusalli bayna jabalayn nahla sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ga yana tsaye yana sallah tsakanin wasu itacen dabino guda biyu wa qala wakilu yani ba'an nakla wata cikin cikin itacen da biyu yana sallah qala sai ce farajahu ila iblis sai suka koma zuwa iblis fa akhbaruhu sai suka bashi labari suka ce ga abin da muka isko fa qala sai ce hadhal ladhi hadatha wannan shine abin da ya auku da kuma wa anna lamasas samaa fa wajadnaha suka ce muli al-hamsan shadidan wa shuba yanzu mun taɓa sama inda muka saba zuwa sai muka same ta an cika ta da tsaro mai yawa da yula ake saboda mai sai akwai wahayi da za a kawo ma al'umma ba a yarda ku ji wannan wahayin ku zo ku gurɓata shi ku shi ne wa an daku na naƙudu min hama ƙa'idar islamfi wa man yastami ila an yajid lahu shihabar rasada don haka kokon lamari haka lamari yake suna zuwa su jiyo su dawo daga baya baya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam imamul qurtubi ya ce akwai sabani dama ana jibar su amma an ƙara tsananin ne an ƙara masu tsaron sama ne an ƙara yula ne bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu ina ayoyi sun tabbatar mana cewa taurari suna da amfani guda biyu amfani na ɗaya inna zayyana sama a duniya an ƙawata duniya suna zama ƙawa ga duniya ta biyu wa hibban min kulli shaytanin marid kuma sun kasance tsaro ga dukkan wani shaitan wanda yake kangarare san haka Allah tabaraka ta'ala ya fadda cikin suratul nur ko wala qad zayyana as-samaa ad-dunya زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير har ita ma wannan ayat suratul mulk abin take tabbata cewa kin wa'ina abubuwan guda biyu ayat suratul nahl sai ta ƙara daya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun baka amfanin taurari uku ne kamar da Qur'ani ya faɗi na farko suna kawata saman duniya na biyu ana amfani da su a matsayin yula ana jifa shekaru in sun ka tafi na uku kuma wa alamatin wa bin najmihum yahtadun alamomi ne mutanen da taurari suka sani za su gane wannan tauraro gari kaza yake wannan tauraro in zaka je gari kaza in mutum ɗaya mu wata kama cikin duhun daji yana amfani da taurari ya gane ko daga gari kaza tauraruwa kaza ana tsinkanta gefen dama tauraruwa kaza tana gefen hagu za ka sai ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan kaga wannan shine amfanin su banci wannan ba su da amfani doka imamu bukhari a cikin sahih bukhari ya yi kitabu badai khalqi cikin kitabu badai khalqi sai ce babun fin nujumi babi mai magana game da taurari sai ce qala qatada qatada ya ce sai kawo wacin ayati cikin suratul nur sai ce a taurarin nan suna da amfani guda uku ne kawai na ɗaya shine kawa a saman duniya na biyu shine jifar shaitan matsayin su yula masu jifar shaitan na uku alamomi wanda ake ganewa da su sai ce duk wanda ya ce ba haka bane to ya yi takallufin abin da bai da shi na ilimi kuma ya yi ƙirƙiri ƙirƙiri za ka duk wanda ya amfani da taurari wajen gane kaza a ce za a buga a ga tauraruwar ka ta yi daidai da tauraruwar wancan in za ka aure ta wannan duk ba don haka aka yi taurari ba kuma takallufi ne tauraruwar wani ta fito don haka ga alama shi zai ci zaɓe ga alama a gidanku shi tauraruwa ta nuna zai yi arziki duk ba gaskiya ba ne me a katada yake duk wanda kuma imamu bukari ya rawaito ta'alikan a cikin sahihi ne duk wanda ya ce taurari suna da wani abu ba wannan guda uku ba da Allah ya faɗi cikin wa'annan surorin to ya kallafa ma kai ne ya zo da abin da bai da asali kuma ya sa kai ne abin da bai iya fidda kai ne don haka babu wani abu amfani taurari in ba in ba wannan guda in ba wannan guda uku ba kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana cikin wa'annan surori sannan wa'annan surori wa'annan ayoyin da muka karanta yau sun tabbatar muna akwai aljannu yanzu ayoyin da muka karanta jiya sun tabbatar muna akwai ne mala'iku su kuma waɗannan ayoyin sun tabbatar muna akwai aljannu shi ma qadiya ce matsala ce ta tauhidi taka yadda cewa akwai aljannu akwai wanda ba su yadda akwai aljannu ba saboda su ba su yadda da komai sai abin da suke gani tun da ba su gani ba ba su yadda da shi ba akwai akwai akwai aljanni qur'ani ya tabbatar da akwai aljanni akwai suratul jin cikin al- cikin alqur'ani akwai Allah ya magana su wajaje daban-daban ya yi magana cikin suratul ahqaf ya yi magana su duk inda ya yi magana shaytan ya yi sujuda ga annabi adamu wa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih kaga ya tabbatar da cewa akwai aljannu kenan don haka sai mutum ya yi imani da akwai aljannu mun je mu yi magana mala'iku an halice su da me an halice su da haske su kuma aljannu wal janna khalaqnahu min qablu min marijin min nar Allah ta cikin suratul rahman ya Allah ta cikin suratul rahman والجنة من مارج من مارج من نار وخلق الجنة من مارج من نار يعني الجنة دغوتا لقد سؤال الجنة أهل تشي دغوتا الجنة ده ملائكة akwai inda siffar su ta yi kama ta cewa ba a ganin su ba a ganin mala'iku yau mai raunar mala'ika ta labushwa yau mai idillin mujirimi na waya koluna hijiran mahjura mala'iku ba a ganin su sai da mutum zai mutuwa yadda mashirkai za su ganin su to sun shiga uku su ma aljannu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu ta wannan gefe sun yi kama da aljannu da mala'iku dukkanin su ba a ganin su sun yi kama da cewa dukkanin su sun riga an adam dukkanin su su aka fara halitta kafin a halicci dan adam saboda haka illa iblisa kana min aljin fa fasaka an amri rabbihi lokacin da aka ce yawa aljannu lokacin da aka ce yawa annabi adam sujuda Allah ce kana min aljin fa fasaka an amri rabbihi haka yace wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum aljannu mun halice su kafin mu halicci dan adam da wuta mai zafi Zaka shi aljani an halitta da wuta, amma da aljani da mala'iku duk an halitta su kayan halitta ɗan adam, sannan dukkaninsu ba a ganin su, amma suna da bambanci. Cikin bambancin su, wai na halitta su da haske, wai na halitta su da me, wani halitta su da wuta. Cikin bambancin su, aljada mala'iku dukkaninsu masu wa Allah biyayya ne, la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. su kuma aljannu mafi yawan su kangararru ne amma ana samun na kwarai wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna qaraika idada wa anna minna almuslimuna wa minna alqasituna su aljannu akwai na kwarai cikin su akwai wanda ba na kwarai ba akwai masu biyayya ga Allah akwai wanda ba su biyayya ga Allah amma su mala'iku dukkanin su masu biyayya ga Allah bambancin su na gaba shi ne su mala'iku sama suke inda Allah suke yace tanazzalul malaikatu war ruhu ace in nazala bihi ruhul amin fa in istakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari la yasamun kaga falladhina inda rabbika wa ne falladhina inda rabbika malaiku su malaiku sama suke annabi yace sama ta cika ta yi ugi ya cincinta ta yi ugi saboda babu wajen farce hudu face akwai malaiki ko yana sujuda ko yana rukuni daga su mala'iku ya suke sama suke amma aljannu ya suke ƙasa suke qala bi quba abukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun su aljannu da mutane a ƙasa suke tabbata su a ƙasa suke kuma yanzu karatun da muka yi yau in za su je sama su sauraro sai a wa'anna da masar sama'a a wajen naha muli a harsar shariran ko shuhu ba zaka in za su je sama ba a bari su je sama zaka su suna ƙasa mala'iku kuma suna sama cikin bambanci su da malamai suka ambata dukkaninsu suna shiga dukkaninsu suna shiga ta wani abu daban yanzu ba mun karanta mala'ika jibril ya zo inda annabi ba ya yi tambaya da ya tashi da siffar mutum ko ash'afa akbara ko aka yi ko shadidu bayani tsiyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asaru safari wala ya aiku hunin na ahadin haka ya zo ko ba ash'afa akbara ba ya zo shadidu bayani tsiyabi shadidu sawadi sha'ari zaka suna shigowa irin ta mutane kuma ya zo da siffar dihiya alkalbi an gani da siffar dihiya ya zo yakan zo ma'akara da al'abras da al'ama wa'inda suka yi kuɗi suka hana ya yi musu siffar mutum ya zo yana zuwa da siffar mutane to su ma aljannu suna zuwa da siffofi daban-daban aljannu yakan zo da siffar mutum aljani yakan zo da siffar dabba yakan zo da siffar ƙwaro yakan zo da siffar wani abu kamar yadda mala'ika yana zuwa da wata siffa to bambancin su shi al- mala'ika yana zuwa da wata siffa ne ya zo da siffar domin abu ya ji wani abu ya tafi shi kuma aljani in ya rikide ya koma wata siffa to in aka samu aibata wannan siffa an aibata shi shi ɗin ne baya ta ɗorewa yanzu in aljani ya koma maciji in ka kashe macijin to wani aljani ya mutu ba zai koma rayuwa ba in ya koma kunama ka kashe wannan kunama ka kashe hadisi ya tabbata cikin sai sai ya tabbata cikin motsa imam malik mun taɓa karanta shi da nake tsammani a cikin tafsirin suratul ahzab lokacin da ana yakin khandak annabi sun yana tare da sahabbai sai wani sahabi bai daɗe da yin aure ba sai ne mi izinin annabi sassala ya koma gida ko da ya je sai ga matar shi ta fito sai ya hasala sai kishi ya kama shi sai ya cire takobi yana son ya ce me duk da ita ta ce ya kai bawa Allah kaka aikata komai sai ka zo ka ga abin da sai ka zo ka ga abin da ya kusan yana zuwa sai ya ga maciji bisa shimfiɗa wata maciji ne ya zo ta ji tsoro ta fita sai ya auka ma macijin da takobin da ya abin ko da ya auka ma macijin da shi da macijin ba san wanda ya riga mutuwa ba aka ja gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ce inna lakum ikhwanan fil madinati aslamu wa hum awamir kuna da ɗan uwa a madina da suka musulunci kuma zaman gida suke yi, suna nan cikin gidajen ku suke cewa aljannun sai ce in ɗayan ku ya gare su ya nemi me su ya nemi hidda su ya nemi izinin hidda su ya nemi su cewa su fita su ban mai gida kai saurin kashe su watan wannan aljanni ne kuma ga ya tabbata ya mutu kaga an kashe shi kuma ya mutu sai daga su aljannu da za su shiga wata siffa su zo su samu mutum in ya kashe su to sun mutu in ya aibata su sun aibatu in wanda abu hurara ya kama ya yi mai annabi annabi ya ce sadaka ka fahuwa ka du inda yana iya salwanta ya tafiya sai ya fita da ya ba abu hurara da mutum tunda mutum ya gani ko to amma da ya kama shi bai iya za ka sai da ya ce mai ga ayi kaza ayi kaza sai da suka yi sulhu tsakaninsu suka samu fahimtar juna wannan shine bambancin su aljannu da kuma su mala'iku bambanci na farko su mala'iku an halice su da haske su kuma aljannu an halice su da su kuma halice su da wuta bambanci na biyu shine mala'iku ba su saba ma Allah su an halice su kawai domin su bauta ma Allah domin su wa Allah biyayya su kuma aljannu suna sa mafi yawan su masu saba ma Allah mafi yawan su kangararru ne mafi yawan su ba na kwarai bane in ka ji an ambaci na kwarai cikin su za a yabbaci be su cewa da abin da suka yi na kwarai sannan a bambanci na uku shine aljannu mala'iku sama suke ta wajen zaman su su kuma aljannu ƙasa suke nan suke tare da mutane suke rayuwa tare da mutane suke kai da kawo ne shi a ce ayi anniya dai ka ataka aljannu ba ta ta ka ataka mala'ika ba sai shi mala'ika in dai ya tiro a koshi aka yi sai aiki ya koma duk da wanda ke zuwa suna rubuta ayyukan bayi da sallar lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar saukowa suke in sun gama su koma inda Allah wasu su koma tahowa su yi wasu su koma amma aljannu su annan tare da rukunu sannan shi aljanni idan aka kama shi shiga wata sifa aka kama shi an kama shi idan kuma sabanin shi mala'iki da dan adam baya da iko dan adam baya da iko akan mala'iki an samu mutane da yawa tsoron aljannu amma ba abin da ya kamata a tsorata bane duk da ba a ganin su kamata ya yi tasbihi kamata ya yi ambaton Allah a nemi tsarin Allah duk wanda ke karanta azkar to Allah yana tsare shi daga gare su ba su da wani karfi وأنه كان رجال من الإنس يؤمنون برجال من الجن فزادوهم رهقا abin da ya kara musu ƙarfi shine samun mutane da ke neman taimako wajensu sai wasu daga cikin mutane su je suna neman taimakon aljannu sai wannan Allah ke faza duhun rahaqa sai ya kara ma aljannu girman kai cewa mutane wa'annan mutane da ma aka fidda mu aljanna saboda su wanda da mu aka ce mu yi musu sujuda da mu aka ce mu bi su da mu aka ce cikin su aka yi manzanni ba a cikin mu ba yanzu ga wasu cikin su suna zuwa nema wajen mu a ce ba komai bane sai wannan ya kara musu girman kai zaka ba a ji tsoron aljani in kana da alkar kana da abubuwan da kake karantawa kai ka tsare to babu abin da suke iya kun ba su iya yowa kusa da kai in an adam ya ci kashi ya ci nama ya yi suwa wannan suke doka kashin suke doka ya kasance ya dawo da nama su ci don haka in adam suke zama cikin gari su kuma suna cikin dazuzzuka suna cikin kwari suna cikin ranu suna wajen kazanta nan Allah ya aje wajen zaman su haka dai wannan ayat ta tabbatar muna akwai aljannu da aljannu da mala'iku wajen imani da su dukkanin su dole ne qur'ani ya tabbatar da akwai su hadisai ingantattu sun tabbatar da akwai su sannan kuma ijma'in malamai ya tabbatar da akwai su kakka yadda ka samu kanka cikin masu inkarin akwai aljanni domin inkarin akwai aljanni yana fidda kai musulunci inkarin akwai mala'ika yana fidda kai cikin musulunci su mala'iku sun taho kwata-kwata cikin rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi su kuma aljannu suna cikin alladina yu'minuna bil ghaibi cewa mu'minai wanda suka yi imani da gaibu kuma ga ayoyi sun zo suna magana cewa akwai su ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suna magana akwai su ga ijma'in malamai duk ya taho ina tabbatar da cewa akwai su ke yanzu mun ji abubuwan da Allah ya faɗi na halittocin da ya yi Allah ya halicci mala'iku wanda ke sahu sahu Allah ya halicci mala'iku masu tsawata ma girgije Allah ya halicci mala'iku masu karanta zikiri Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da a tsakanin su Allah ya ambaci ya halicci mahukumin rana Allah ya kawata sama da taurari watan taurarin ma Allah ya halicce su Allah ya halicci aljannu duk wannan domin ya nuna girma ne dama su ga cikin nau'in tawhidi tana nuna girman Allah yanzu ku mushrikai ga abin da Allah ya halitta sai Allah ya musu tambaya fastaftihim فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون
Allah ya ce ya ce fassafci ne ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaye mu su a tambaye su su mushrikan makka yanzu abubuwan da Allah ya halatta an gaya musu na mala'iku da aljannu da sammai da kasai da abin da tsakanin su da tauraru ahum ashaddu khalqan yanzu su ɗan adam su suka fi tsananin halitta su suka fi wahala halitta amman khalaqna ko kuma waɗanda muka halitta waɗanda muka faɗi don shi abla bin mawsu yana karanta wa fastatihim fastatihim ahum ashaddu khalqan amman adadna ko waɗanda muka lissafa yanzu a baya kaga fastatihim am ashaddu khalqan am man khalaqna ko ina da muka halitta yanzu mu ce bibi sama da yake gani bai ga aljanni ba amma ya ga sama ya ga ƙasa da a ce mai ya yi sama da halittar mutum ya san halittar sama ta fi ta mutum da shi ko jiroyin ya tashi yana iya jiroyin ɗin mutum amma ya jiroyin aljani sai ya siffata kawai ya yi shi haka wani ya shafa don bai ma taɓa gani ne ba yana iya jiroyin mala'ika bai taɓa gani ne ba ko ya yi yana iya yana iya sassaƙa ma mutum zai iya sassaƙa mutum ya sa mai ido ya sa mai kaza amma bai iya sassaƙa sama yanzu za a iya sassaka mutumin da ya fi mutum girma ana iya sassaka mutum ya yi tsawon abin nan kaga ya fi mutum na asali girma amma ana iya sassaka sama ta kai girman sama girma ba a iyawa don shi Allah ya ce ahun ashaddu khalqan amman khalaqna su suka fi tsananin halitta ko ina muka halitta sai Allah tabaraka wa ta'ala ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas halittar sama da ƙasa ya fi girma kan halittar mutane don haka wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci mala'iku ya halicci aljannu to wannan halitta ɗan adam gare ba komai bane ɗan adam ya fi sauƙin halitta akan halittar waɗannan abubuwan shine fasaftihim ka tambayi su ahum ashaddu khalqan ce su suka fi tsananin halitta su suka fi wahala halitta amman khalaqna ko kuma inda abubuwan da muka faɗi wanda muka halitta inna khalaqnahum min tinin lazib to ka gaya musu mun halicce su daga laka mai danko laka mai tsabri aka halicci ɗan adam da su ita mu muka halicce su mu muka san abinda muka halicce su da shi sai Allah ce bal ajibta kai annabi sassan abin ya burge ka ne ya baka mamaki cewa mu muka yi halitta kuma mu za mu tadda halitta amma wa yaskaruna su kuma izgili suke yi wata kai abin nan da ya burge ka na cewa Allah shi ya yi wannan halitta Allah shi da tadda muta da ya burge ka to sun shirkan makka izgili suke da wannan وإذا ذكروا وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين
Allah ce wa idza zukkiru kuma idan an tunatar da su aka yi musu wannan abubuwan musu halittar mala'iku da halittar aljannu da halittar sama da halittar ƙasa da halittar in aka tunatar da su da wannan abin la yaruna ba su tunatar suwa ba su wa'astuwa ba su fahimta ba su ganewa wa idza ra'aw ayatan sai an kawo musu aya suka gani wata alama suka gani yastakhiruna sai su dinga izgili da ita kamar me kamar an kawo an yanke an yan- wata an yanke sun gani kamar me kamar an yi isra'i da mi'raji da annabi kamar me kamar ruwa sun bubbugo daga hannun nai kamar me kamar ya shafi mutum ya shafi kan kan kan kan mara lafiya ya warke kamar me kamar abubuwa da yawa wanda ke aya ne in suka ganta wa qalu in hadha illa sihrun mubin ce wannan kauda ilimi ne wannan sihiri ne ya bayyana ne kaga an karanta musu ta karantawa ba su yadda ba an nuna musu ta nunawa mai nuna girman Allah kuma duk da haka nan ba su yadda ba don haka kangarancin su yayi yawa don haka kai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda an naka shine wa'azi abinda an naka shine isassuwa abinda an naka shine bayyana suwa in kai kai abinda Allah ya aza maka amma su waɗannan duk abin nan da yake burge ka abin nan da ka yi mamaki da shi to shi su ba yake suke izini da shi kuma ko an nuna musu aya ta karantawa da aya ta nunawa to sai su ce wannan ai sihiri ne aka yi bayyanannen sihiri ne amma in ba haka ba wata ya tsage iftarbat sa'atu wan shaqqal qamar an nuna musu wata ya tsage to sihiri ne su ma su irin wannan sihiri kaga matsayin annabi Musa alaihi salam da aka nuna musu suka yi nasu sihiri aka nuna musu sanda aka nuna musu hannu sai suka yi ne qalu rabba amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun sai suka bada suka bada suka bada gari domin su san ba su iya yin wannan sihiri to yanzu mutanen maka an tsage wata tunda an tsage wata sihiri ne to kuma ku zo da naku masu sihiri shi dai annabi muhammadu a makka ya taso a cikin ku ya taso in ma masu sihiri ne a nan kasa ake samun su kun fi shi kuɗi kun fi shi yawa kun fi shi ƙarfi kun fi shi jahi da isa waje da yawa kuje ku kawo ya yi isra'i da mi'raji kun sani bai taɓa zuwa baitul maqdis ba ya zo ya bada labarin ga yadda take kun ce ba ku yadda ba ya siffanta muku ita kuma ya ce dare ɗaya ya ce ku kawo irin ta mana ya kawo ƙur'ani an ce ku kawo iri ne kun kasa kawowa kuma kuke da fasahar nan ta larabci kaga masu sihiri na annabi Musa sun fi mushrikan Makka hankali saboda in ka taho da hujjarka wani ya zo da hujjarka sai ka bada gari kawai ka ce eh to hujjarka ta fito ƙarfi don ka kafi da gaskiya amma kai ka zo da hujja wani ya zo da hujja ta ka tafi ƙarfi sai ka ce sihiri ne aka yi ba daidai ba ne kaga wannan iyakar kangaranci da rashin son gaskiya da kawai ka dage ko ba za ka karɓa ba ne kuma duk wanda yake wannan siffa ta ce to ba ba a kula shi ko wa'azi kake ko kira kake ba ka taɓa ganin an yi muƙabala an kare wani ya ce ya yarda wajen muƙabala in ka ja ya aka ja sai ya kawo maka sai ya biyo ta nahau ɗinka sai ya biyo ta garin sai ya biyo ta asalinka to ba ka cewa ko da su ka gamsar da mutane shi ne Allah ke gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dole su ka gamsar ba kai abin da annaka ka faɗi hujja ka faɗi dalili in dalili ya tafi ya karɓa bai karɓa ba babu yadda za ka yi da shi ya yarda bai yarda ba babu yadda zai yi ba babu yadda za ka yi da shi ga abin da suke faɗi na hujjoji a izamitna
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ tayyib sai Allah ce abin da suke faɗi in ka kawo musu duk lokacin da aka kawo musu wata hujja yanzu da Allah ya gaya musu ya faɗi cewa duk lokacin da aka kawo musu wata hujja sai su ga cikin ta ina za su samu abin musu tunda an ka kusa musu wasu abubuwa sun gani sai suka sai su ce a idan mutuna wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka koma turbaya muka koma kasu muka koma kasa wa irwaman muka koma kasusuwa a inna la mabusuna yanzu ya wannan lokacin za a ce za a ta da mu ya za a yi wanda ya mutu ya koma kasa ya za a yi wanda ya mutu ya koma kashi soka ta tafi ya za a yi a dawo da shi yanzu ba ku ga ya aka yi aka yi ku ba da farko da farko babu ku aka yi ku ya aka yi aka yi sama ya aka yi aka yi mala'iku aka yi aljannu amma kawai da suka so su ci gaba da gardaman ne sai su ce yanzu in muka mutu muka koma ƙasa muka koma ƙasusuwa za a tar da mu awa aba unan awwalu shi yanzu iyayen mu na farko su ma tar da su za a yi kakana ya rasu shekara kaza kakana ya rasu za a tar da su ne sai na ce kun na'am ka ce eh za a tar da su su ma iya ka gardama ke ya yi ta kawa za a yi kaza ce na'am za a za a tasuwa in ka yadda ko baka yadda ba za a tasuwa wa antum dakhiluna kuma za a yi haka kuna kasastattu lokacin za a jefa ku ta za a yi haka ta sheku da ku da iyayen ku da suka bauta mun gunki kuma duk a yi wuta da ku don haka wannan sai kasance babban dalili na cewa ku gamsu in za ku gamsuwa haka aka yi tari wasu suka gamsu wasu su basu gamsu ba kuma wannan shine yanayi na mai da'awa shine yanayi na mai wa'azi karfin hujjarka a cikin karfin hujjar annabi sallallahu alaihi wasallam ba karfin dalilinka da kai karfin dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka faɗi za a samu wanda zai musu in ka kawo ya ce ana zaton wa in ƙarat daga nesa suka ce guda ya ce wancan abin da kake gani sun suna ya ce a'a sun dace ba sun su bane aka yi suka yi aka yi tahowa suna ya ce suka kawo sai ya hira sai ce ana zaton wa in ƙarat ko ya hira sun dace kawai ya yarda lilila shi ne ya da gaskiya babu ruwa na ko to to wannan shi ne irin musu na mushrikan makka kuma shi ne musu na mutane da yawa ɗan adam musu gare su zaka akwai abin da ya cincinta ma a yi mai musu wala ta jajiru ahlul kitabi illa billati hiya asa akwai abin da bai ma cincinta a mai musu ba abin da ya cincinta a mai musu shine abin da ake kira zuwa ga tauhidin Allah wannan mutane suna cewa Allah uku ne wannan suna cewa Allah biyu ne wannan suna cewa a bauta maka za wannan suna cewa ana roƙon kabari wannan suna cewa ana roƙon shehi wannan sun cincinta ai muƙabala da su sun cincinta a zauna da su sun cincinta a su faɗi a faɗi ba ma ba dole su sun yadda ba ba dole bane don wani ya ce akwai wani Allah ba Allah ba kowa Allah ne ko mutum Allah ne ba dole bane yake muƙabala shi ka canye shi asali ba dole bane yake muƙabala shi ka canye shi zai yi kai muƙabala shi ya kafe ya bi wani gehe ko dubara ka ta ce ko kaza da kaza to amma akwai wanda asali ba su ma cincinta tsaya a jayayya da su ba wani abin tsaya da su na farko wanda an tabbata a kan kangara yake ya sani ya kibiya Allah ya ce wa zakir wa zakir inda fatin zikra kai tunatarwa in tunatarwa na amfani zaka in kasancewa wannan an gaya mai jiya bai yadda ba an gaya mai yau bai yadda ba an gaya mai kaza bai yadda ba wani ya kira mu azu yana tambayar masu cewa masu cewa a yi salati ɗari uku da goma sha kaza a yi kaza dubu kaza da kaza na ce mai yadda lamari ya fi shi duk abin da ya wuce ɗari bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya baka wani abin ce karanta fiye da ɗari annabi sallallahu bai taɓa cewa a karanta wani abu fiye da ɗari ba sai na ganin cewa amma wata yin gaba gare ka suka cewa haka ne ya ce haka ne gaba gare da za su ce ba kowa in gaya na kai ka yadda ba wani ya sani ya jiya wani na taɓa gaya mai wani ban taɓa gaya mai ba amma ba za a zo mutum da katon rawani da katon tasbawa ta na abinci ne sai ya ce ai dubu da ɗari biyu da kaza shekara talatin ya zo cikin jama'a ya ce ai talati dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da uku da rabi ka ce wai nan ka ce za ka ce wai a'a ba kawai ya ne shi ka kai nan ya taba ji inda sokoto ya inda Najeriya ya taba ji a ce bai inganta ba ba yana yi bane akan bai taba ji ba wace bai kai bai taba ji ba zai ya maka wani tayi aka wadi ko wani ya wadi ko wani mallami kaza wanda ya fi girma maka akan shi to haka lamarin suke duk wani abu da ka san in ka faɗi ba yadda wani zai yi ba in ka faɗi ko ka taɓa faɗi ko rigima zai jawo to wannan zai hana a faɗi sai kai faɗi umuman amma ba sai ka kifance da wane ba ka ce mai kaza ko sai ka ja shi cikin jama'a ko sai ka musulta mai cikin jama'a haka matsala ta wannan matsala ta yake haka matsala ta biyu matsala ta sabani duk matsalar da malamai suka yi sabani ba a jayayya a kanta in dai akwai magabata da wani magabaci ya ce kaza wani magabaci ya ce kaza ne an buɗe littattafai za a ce malamai sun yi sabani to irin wannan ana fahimtar da mutane su fahimta ce ka fahimta fa cewa wannan matsalar fa ga abin da addaidan da shi a fahimta mu amma ba ka jaje a kanta ba lalle lalle ra'ayin ka shine daidai matsalar da kila kunuti a sallah asuba ana yi ko ba a yi duk wanda a fahimtar ka sai ka ji wani ya tashi yana wa'azi da wani ba ka tashi ka ce mai ka tashi wa wani ka ce malam ba haka bane kaza kaza kaza dole sai kaza a'a wannan abin da ka faɗi cikin sabbai akwai mai wannan fahimta cikin tabi'a akwai mai fahimta ta cikin sabbai akwai mai fahimta ta cikin tabi'a tabi'a akwai mai fahimta ta to me kamata in ina da zama da kai in ce matsalar da ji kana wa'azi da ita ɗazu wanda ne ji kana karantawa ɗazu ni na karanta ra'ayi saɓaninta kuma ka ji dalili ne ka ji hujjoji ne in ne yadda ya ansa shi ke na alhamdulillah in bai ansa ba akwai waɗanda suka fi ka daraja suka fi ka ilmi suka fi ka fahimta suna can wancan gefe matsala ta saɓani zuwa matsala ta tauhidi ba amma matsala ta tauhidi ita ba a bari mutum akai ko ya yi wa'azin ko kaga in kai ne duk zaman gima kana iya tashi a wannan masallacin kana iya tashi a wannan kai ma mutane bayanin gaya da wannan matsalar take wancan fahimta kuskure ne amma duk fahimtar da akwai magabata gare ta akwai hadisi a kanta ko akwai fahimtar hadisi kai hadisin ka ɗebo su ma wancan gefen hadisin suka ɗebo to in wani ya faɗe ta a ce wanda abin da ya faɗi mazhabin imamu ahmad ce shine fahimtar imamu ahmad imamu ahmad imamu ahmad sunnati wal jama'a malaman hadisi da suka gabata shine amma kai kana da hadisin da ya saba mata to ba za ka ce mai ba- babu inkari sai da fahimtar suwa ina da hadisi ko da nake ganin ma imamu malik ya fahimce sabani haka kuma ni fahimce imamu malik da ya mai ina ganin ajitafi ina da hadisi da yake ganin imamu shafi a shi na bisa mazhaba ta ce imamu abu hanifa ko imamu malik ko imamu shafi ya faɗi to ba ba inkari ake yi ba abinda ake yi fahimta juna ake yi zo mu fahimci juna akan wannan matsala ni ina ganin a hadisi kaza da yace ya fi hadisi kaza da suka wanda suka fahimta a ya fi hadisi kaza ya fi kiyasi kaza ta ga matsalar nan kaza akan kiyasi aka tafi da ita mutum ya tashi ya ce ƙarancin sadaki ruku dina ne duk auren da aka ɗaura sadaki bai kai dubu ɗari da kaza ba aure bai yi ba sai kuma kana fahimta cewa sadaki bai da karanci ba ba tashi za ka yi kai mukabala ba nan ya tsaya ka tsaya kai mukabala ba haka ake yi ba abin da ake yi sai ka fahimtar da shi ka lura da shi akwai na- wannan fa cewa sadaki makaranci ne ruku dinar mazaba ce ta wasu daga cikin magabata abin da kake ka fara tabbatar mai mazaba ce ta magabata shi ne fahimtar imamu malik ya ce sadaki sai ya kai ruku dinar ko salasatu da rayu to amma fa akwai mallamai da suka tafi ba sai ya kai rubu dinar ba dalilin su shine hadisin kaza da hadisin kaza da hadisin kaza amma irin wannan matsala mutum bai zama dan bid'a saboda ita ba cewa mutum dan bid'a ne dan ya ce saraki rubu dinar ne mutum dan bid'a ne dan ya ce saraki bai da karanci ko a ce mutum dan bid'a ne dan ya ce ana qabliya nan ko ya ce ana ba'adiyya ne duk wannan matsaloli ne na ijtihadi wanda yake kuma sun karɓi ijtihadi tun daga sahabbai har zuwa yanzu ba ta mutum ɗan bid'a ne don bai kunuti a sallar asuba mutum ɗan bid'a ne don yana kunuti a sallar asuba duk da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu wannan fahimta akwai masu wannan fahimta don haka wajen inkari dai da musu duk irin wannan ne ana inkari da musu ne an taɓa tauhidi duk abin da ya sha tauhidi ana inkari a yi musu a yi muƙabala a tattauna in an ka ɗai sama mutum hudda ya ce ci gaba da inaji da inkari ƙyale shi haka yi domin wa'azin baya amfani hakan matsaloli na saɓani su ma ana fahimtar da juna amma kuma ba a ba a saɓani gare su a nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da za mu asa kacin
alhamdulillah Allah ya saka mana da alheri amma tambayoyi da dama amma manyan tambayoyin da aka fito ne da shahin mu na facebook akan masu masu kallon karatu kai tsaye mai tambaya ta farko yana magana akan cewa ya tashi da ciwon ciki kuma aka sa masa ruwa ma'ana drip na maganin ciwon ciki tambayar sa shi akwai azumin sa ko azumin sa ya kare da allura da drip da ake saba mutum duk in ba su tsaya matsayin abinci ba ba su kare azumi zaka in wannan an sa maka ne domin wasu allurori ne wasu magunguna ne aka sa maka ba abu bane wanda ke maganin yunwa ba abu bane wanda ke tsayawa matsayin abinci to ba akwai azumi haka allura ka tashi kana jin kana jin zazzabi ka tashi kana da malaria ka tashi kana da typhoid ka tashi kana da wata rashin lafiya sai ce ai ma allura kaza ai maka allura allura ba ta kai azumi sai in allura tana tsaya matsayin abinci wa zai iya gane haka likitocin za ka tambaya wannan allura matsayin abinci take in matsayin abinci take to ta kare azumi domin ta kare makasudin da yasa aka ce ai azumi na karewa daga ci da sha amma in ba matsayin abinci take ba to ba ta ba ta kare azumi wallahu ta'ala ga mai da tabbata shi yana cewa ya yi arwalla domin karatu ma'ana karatu alƙur'ani yana cikin tsakiyar karatu sai arwalla ta kare shin zai tashi ya sake arwalla ko kuma zai ci gaba da karatu sannan ya ya ce ya yi arwalla domin karatu alƙur'ani yana tsakiyar karatu alƙur'ani sai arwalla ta kare shi zai sake aure kuma da ci gaba in ya ya sake alwala ya zo ya ci gaba ya fi karanta qur'ani da alwala ya fi amma kuma yana halatta a karanta babu alwala haka in ya yi alwala kuma karanta qur'ani yana cikin abin da aka wa alwala sabubban da ke sa a yi alwala haka mutum yana iya ba sallah zai ba ko yaje bai je alwala da mai ɗauki qur'ani ya karanta haka ya ɗauki qur'ani yana cikin karatu sai alwala ta kare sai ya aje sai ya koma ya koma alwala ya zo ya ɗauka ya fi wasu malamai na ganin ma dole ne amma dai hakan shi ya fi wallahu ta'ala a'lam amma da tana can malamar shi take rurrutsa kusan duk shekara sai ta haihu yanzu ta samu ciki kuma tana shayarwa shi ne take tunanin zubar da shi tun da bai girma ba to malam yaya hukuncin abin da za ta aikata hukunci abin da ta aikata ya danganta ya danganta idan likitoci suka tabbatar mata wannan ɗan da a cikin cikin ki saboda yawan rutsar da kike duk ki tashi hawa sai an miki CS an yanke ki a fidda ɗa yanzu wannan ya ce a koma yanke ki kina iya samun matsala a rayuwarki wannan yaron da a ciki yana da matsala in ya fito kaza yana halarta ki zuba suwa amma babu wani uzuri kawai don kin haihu kin haihu wani ciki ya shigo ba ya halarta ki zuba ciki zaka ba a zuba ciki sai akwai uzuri uzuri na shari'a uzurin kuma idan cike ce aka ce za ki halaka a ce in ki haihuwa za ki halaka ko wata nawa ya kai yana halatta ka zubar da shi domin ke hakika ce an gane kin yi bauta Allah to baya halatta a yi sanadiyyar mutuwar ki akan wanda zai zuwa ba san wani iri ba ne ko kuma shi aka ce lalle ba zai hito daidai ba to duk wanda yana sa a yi shi ma in bai kai wani lokaci ba shi in ya kai ciki ya kai wani lokaci ya kai wata takwas tara ko cewa kai sikila ne baya halatta a zubar da shi bayan ya kai wannan lokaci a ce a cikin da zaka yawa an gane sikila ne yanzu wata biyar baya halarta amma ya kai wata bakwai aka ce lalle an tabbatar da cewa ba a zubar da shi ba mutuwa zaki yi waje to ana ana zubar da shi domin mai domin ke kin fi shi amfani za ka za a za a diba amfanin ki akan maslaha ba za a yi da ki a kashe ki ba akan shi sai dai shi sai dai shi akan ki to amma in ba waɗannan ku zora ba ko wani uzuri na shari'a na likitanci da suka tabbatar da cewa zai sa za ka shiga matsala ba a zo da ciki haka kawai domin gudun haihuwa ko gumin tsoron iya su yawa ko tsoron talauci ko kama da turawa ko wani abu da ya kama da haka wallahu ta'ala
wannan ta ce malam ne da hukuncin chatting ko amsa waya ga mai takaba mai mai kitaba tana iya waya tana iya chatin ni a chatin da kanwarta ce da yarta ce da babanta ce da mamanta ce an ce mun kira wayan ki ba mu same ki ba ta ce a waya ta ku lafiya lafiya ina kashe wannan layi shine chatin zaka shine ba ana nufin wajen take kama da wani saurayi kuma ko wani mai son ta aure su dinga magana ba shi ake nufi ba ana yin chatin su yi magana da wani yana halarta ta yi magana tana ganin wani da wani a ya tafi yana kasuwa an ɗanta ne yana kasuwa tana son ta kira shi ta ce ka biyo mana da abu kaza ta ɗauki waya ta kira shi daidai ne babanta ne take so ta kira tana ta kaba yana halarta ta kira shi a ta waya ne take so ta tura wani abu da take so a kawo mata kasuwa ko ta yi magana da wani ko ta yi wata magana duk da yana halarta abinda an fi halarta ta yi kawa ta yi kwalliya ta sa turare ta sa kwalli ta fita ba da uzuri ba ko ta shiga cikin wasu chatin da bai dace ba kila na neman ta aure waɗanda ne ba su halarta amma abin da saba haka yana halarta wallahu ta'ala wafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin nan akwai akwai malam Yusuf da muke zama da shi ne na cikin kwamitin tafsiri da kwamitin wannan masallaci da yayin su ta rasu dazu dazun nan yanzu ka suna hanyar yaro wajen jana'iza muna roƙo Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta Allah ya sanya yawa abinda tabbar kuma ya haɗa kansu wasu barakallahu ya aika shi da Allah ya Allah ta